الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin muzakkara fil aqida wallafar babban malami doktor salih ibn sa'ad as-suhaili hafizahullah wannan shine darasin mu na goma sha biyar a cikin littafin jiya yan uwa idan ba a manta ba mun fara bayani ne a cikin babi na biyar inda malam yake mana bayani game da ibada da nau'o'inta malam ya fara kawo mana misalai na ibadodi wanda yake zai kawo mana sunya ala sabilin misali walaita ala sabilin hasiri ma'ana kusa don buga misali ba don taƙaicewa ba mun ɗauki misali na farko ita ce addu'a ɗaya ce da cikin misalan ibada da ita a cewa daga cikin mahimmancin nau'o'i daga cikin nau'in ibada da abin da addu'a akwai du'a ibada akwai du'a mas'ala ita ce du'a ibada ta shafi duk wani abu da dan adam musulmi yake yi don kusantar da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki da kuma du'a mas'ala ita ce abin da mutum zai roƙa a wajen Allah madaukakin sarki domin neman wani alkhairi ko kuma ya nemi gudu daga wani sharri da ya fi su kuma da su shi ta maka alƙarwa da ke cewa insha Allah ta'ala za mu ɗanyi bayani game da abin da ya shafi da gabai na addu'a idan mutum ya tashi wannan addu'a da muke bayani a kan da take da ubangiji ma'ana addu'ar da mutum zai daga hannu da ke Allah madaukakin sarki wasu daga cikin mutane mutum ta kai addu'a ibada tsora ta ibada kuma tana da kuɗa na karɓa da ya kamata a ce an cika kamun a karɓe ta wata hanyar ba ta da su ba duk lokacin da mutum ya daga hannu zai yi addu'a ya hararo wani hadisi na annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake cewa in mutumin da ya roƙi Allah maɗaukakin sarki yana mai tsarkake niyyarsa ba kuma tare da ya roƙi abin da yake yanke zumunci ba ne to Allah maɗaukakin sarki zai karɓi addu'arsa ta ɗaya daga cikin hanyoyin guda uku ko dai ya amsa masa a cikin gaggawa ma'ana shi ne abin da mutum ya roƙa ya ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kama addu'a ta sa ya ji lafiya ana ka ka nema amma kuma har ka bar duniya ba za ka ga abin da kai ne to amma ba karba ba a'a ba haka abin yake nema ba Allah madaukakin sarki ya karba shi dai ya ban maka abin da kai ka mutu cikin lahira za ka wani tanadi ake maka na musamman wani adashin gata ne aka ajiye maka wanda mutum ya je lahira ya ga wannan abin da Allah subhanahu wataala ya kama masa da yawa na addu'o'i da ba a karba yake gani kuma ba a karba ba shi da kashi zai yi burin cewa ina duk addu'a da ba a karba ba saboda a lokacin ya fi kowane lokacin bukatar wannan addu'a ta abu na uku shi ne Allah madaukakin sarki yakan tunkuɗe maka wani abu na sharri a sakamakon wata addu'a ta haka annabi kira da annabi sara tabbata a gare shi kenan a cikin hadisi wani abu ne mummuna ne same ka idan mutum ya fita Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta ya kaddara mutum zai haka sani sai ka wani mummunan rauni sakamakon addu'ar da mutum ya yi sai Allah madaukakin sarki ya canza wannan kaddara sai kanke kasance da mutum ya fita ya dan cikin ciki farkon ya dan ciri ko fata ta dan kwaye ya dan sa hannu ya cire ta cigaba da harkokin bai ma ciki to wannan sakamakon wancan addu'a da kai ne Allah madaukakin sarki maka wannan da ake ka fita da da daga dawo sai da sai da dawo da kai akan Allah ke to wannan duk ɗaya daga cikin tasirin addu'a ne wanda da rawar take hayin wannan abubuwan gurbi shi sa kada mutum ya ce yayi addu'a yayi addu'a ne ba Allah madaukakin sarki baya san haka abinda ake bukata kawai shi ne ka kiyaye waɗanda dabai ne shari'a ta tanadar ta ce idan za ka yi addu'a ka kiyaye don faɗo su daga ciki insha Allah ta ɗaukaka daga ciki malamai suka ce kan kai addu'a Allah madaukakin sarki ya karba akwai bukatar ya kasance ka duba me kake ci me kake ciyar da kanka shi ma'ana halal kake ci ko kuma haram abinda kake ciyar da kanka shi neman abincin ka shi halal kake ci ko haram tun farko mutumin da mafi yawancin abin da yake ci haram ne wannan Allah subhanahu wata'ala ba ya karɓa addu'a idan kaga Allah madaukakin sarki ya karɓa addu'a ta isko diraji yake ne talala ake ne yasa a cikin hadisi shahararre wanda don mun san shi Imam Nawawi ya kawo shi a cikin arba'un Nawawi Allah madaukakin sarki manzon Allah kira da amince ya tabbata a gare ta cewa inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyib Allah subhanahu wata'ala mai tsarki ne baya karɓar wani abu mai tsarki tun daga farkon hadisi zaka gane inda aka je Allah mai tsarki ne baya karɓar wani abu mai tsarki yace inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin Allah madaukakin sarki ya umarci mu'minai da abin da ya umarci wa manzanni sai Allah kula da amince tsara tabbata a gare shi kawo man aya ya yi wa rusulu كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم sannan kuma yake ya yi wanda zina amalu kulu min tsayi ba na razaka na kuma shuru lillahi kun ga duk abin da Allah ke umarta mu shine ne daga abin da yake na halak a tsayi ba ta ana wajen shine halak mutu da abin da yake mai tsarki shari'a ta halatta shi sannan kuma kai ma akan kanka halaka akwai abin da shari'a ta halatta amma kai a wajen haram shari'a ta halatta ta cikin kafa amma kuma sai ka je ka sato shinkafar kaga wannan shinkafar da ka sato za ka je da shi a wurin haram to shi ne akwai ba ta annabi sannan sai ka tsira da amince tsara ka bata a gare shi summa zakara rajula ash'asa azbara yatilu safara يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب كأن الكلاد أمس قال ثبت أدرك مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي فأنا يستجاب له فأنا يستجاب له annabi kira da aminci tsara tabbata a gare sai an bata labarin da mutum sai ce mutum ne da duk wani sharadi da ya kamata a ce an amsa mutum addu'a a kansa ya cika na farko ga sunan asa azbara ya yi dudu alamun mabukaci ne kun san ɗaya daga cikin abin da ke sa a karɓa addu'a mutum shi ne bukata amma yi mutsarra iza da awu to ga ya yi buɗu buɗu ya yi ƙasa ƙasa ya ɗini safara ga tafiya tafiya ma ɗaya ne daga cikin abin da ya alamu ne na amsa amsa idan mutum yana cikin halin tafiya sannan kuma ya muddi ya dangi idan sama ya ɗaga hannaye ta zuwa sama shi ma alamu ne ko kuma da mutum yake sa amsa mutum addu'a amma sai Allah kira da amsa tsara tabbata a gare shi kawo mawani shi ne abubuwan kuma da ya sa amsa masa addu'a bayan duk waɗannan shaɗai saboda duk abin da za ka yi bayan ka cika sharɗai kuma sai ya kasance babu mawani abubuwan da su hana waɗansu abubuwan su aiki sai ce abincin su haram ne abin shan su haram ne tufafin su haram ne sannan kuma an ciyar da shi ba daga haram ya Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi sai ya maza ta maza an samu addu'a anna yustajabu lahu ta ya maza a karɓi addu'a to shi sa ƴan uwa matuƙar kana da kai addu'a kuma ikin sarki ya karɓa ya kamata ya kasance mu tsarkake abincin da muke ci ya kasance ta hanyar halaka ce duk abin da zai kai mu zuwa ga haramun mu kokari mu guje masa abu na biyu shine kada ya kasance lokacin da mutum zai addu'a ya yi addu'a duk abin da ke saban Allah ne Allah madaukakin sarki ya kusa masa ya kasance ya yi abin da ke sabo ne kamar mutumin da yake ya rike to Allah ya kawo mai kasuwa a ko mutumin da ke so da kwaya ko bai nemi amma sai aka yi aka yi za a yana zuwa masallaci sallah idan ya ɗora goshin sa zai rinka ya ubangiji wannan ƙwaya da nake sayar da mu ne Allah kawo mai kamfani kaga wannan addu'a ce a cikin sabo Allah ba zai taɓa wannan addu'a ta ina fata an fahimta ko kuma ya kasance addu'a ce da take ta yanke zumunci ko kuma addu'a da take akwai ta'addanci a cikin ta'addanci a cikin addu'a kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wala tufsidu fil ardi ba'da إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في الليل النهار يقلبه خفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا قرشيتي إنه لا يهيب المؤتدين Allah ce ku roƙi Allah maɗaukin sarki kuna masu ƙasƙantar da kai kuma koyi a ƙarshen ayar ƴan uwa sai ce hakika Allah maɗaukin sarki baya son masu wuce gona da iyaka masu ta'addanci a cikin addu'a malamai suka ce daga cikin ta'addanci a cikin addu'a shine ka roƙi abin da ka san ba zai yi yanzu mutum kawai daga mai cewa ubangiji Allah ka sa in zama annabi Allah a cikin manzanni da kake aiko wani ba ka aiko ni kaga wannan ta'addanci ta'addanci ne saboda Allah madaukakin sarki ba yana ba da annabci bane saboda kokari ko wani kwazo da mutum ganin dama ne kawai Allah madaukakin sarki shi yake ga dama ya zaɓi wanda ya gana Allah ya tsaki min malaikatu rusulan aminan nan zaɓin Allah ne kawai wanda ya ga dama yake zaɓa ya to duk abin da ka san ba zai yi ba ka ce roki Allah madaukakin sarki a cikin sa wannan ta addini wasu malamai wasu malamai suka ce ka tsaka ki jiro abubuwa ki jiro abubuwa kuma wannan ba a gani ka faɗa abu a dunkule kawai shi kenan ya wani sahabi ya ga ɗansa yana ta addu'a yana cewa ya ubangiji Allah ka bani aljanna da gadan aljanna da bishiyar aljanna da kaza ɗin aljanna komai yana ta ba kai ne haka in ka ce Allahumma inni as'aluka aljanna ya tattara duk abin da ke ciki idan aka baka aljanna duk abin da ke ciki ba yi kai ne sai kana ce algadan aljanna kaza ɗin aljanna wannan ai ta'addanci ne a cikin addu'a ya hana saboda haka matukar kana so kai addu'a ka Allah madaukakin sarki ya karba ta guji ta addanci a cikin addu'a sannan malamai suka ce daga cikin lalaban da yake sa a karba addu'a mutum ya kasance mutum ya da yakini akan abin da yake rufa ma'ana ba mutum gwaji yake ba ko kuma bari in yi in gani ko za a karba mu duk wanda ya wani Allah madaukakin sarki ba ya karba addu'a Allah madaukakin sarki ba ya karba addu'a sannan Allah kira da amince tsara tabbata a gare shi sai a Allah maɗaukai sarki yana karɓa addu'a ɗayan ku da yayi bisa yake wadda Allah wa an tun nuna bin ijabar roƙi Allah maɗaukin sarki kuna masu sakantance da za a yi muku addu'a amma addu'a ka ce kana raba ɗaya biyu za a karɓa ba za a karɓa ba wannan raba ɗaya biyu da kake yi ya kore maka ɗaya daga cikin dalilin da ya kamata Allah maɗaukin sarki karɓa addu'a to haka duk mutum da yake da Allah to roki Allah ka san sarki a yanke to addu'a ka insha Allah ta'ala Allah ma san sarki zai karbe ta ba tare da kana shakka daga cikin dalilin da yake sa karba addu'a mutum malamai suka cikin lokacin da mutum ya tashi addu'a ba a so kawai mutum ya daga hannunsa ya fara addu'a kai tsaye ya fara mika bukatun ana so ya share ya share fage kuma ya yi shi fada ana so mutum ya fara da godewa Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam salati sannan sai mutum ya zaɓi kalmomi masu kyau sai ya ba Allah maɗaukakin sarki da su sannan sai rike abin da yake abin da ya kamata ke mutum ya gode wa Allah maɗaukakin sarki sannan ya yi wa annan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a salati salati a farkon addu'ar ƙarshe ma in ya gama ya yi bayan kuma ya haɗa da kamba ma Allah maɗaukakin sarki wannan zai sa Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi addu'a wanda ga su malamai na cewa Allah maɗaukin sarki bai karamci ne babu yadda za a yi addu'a ka yi salati a farkon addu'a a ƙarshe ma ka yi addu'a ya zara salatin nan guda biyu na farko da na ƙarshe ya zama addu'a ta ita kaɗai sifira ina fata an fahimta ka yi salati guda biyu a farko a ƙarshe tsakiya kuma ka yi addu'a to sai Allah ɗauke salatin guda biyu maka addu'a Allah ba zai haka Allah ba zai haka yasa wani wani mutum Allah kira da amince tsara tabbata a gare shi ya ji shi yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai Allah kira da amince tsara tabbata a gare shi kallon sabai sai wallahi wannan ya roki Allah bismihi al-a'zam da sunan su mafi girma iskun na azan da ake faɗa to shi annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi wanda idan an roƙi Allah da shi yana bayarwa idan an nemi tsayi da shi yana tsara mutum ne to mutum ya share fage kafin kai tsaye shiga yin addu'a yau annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi salati ai za mu ko da a duniya ne idan maroƙi ya je wajen wanda zai roƙa ya ko kamin ya roƙa abin da yake so sai ya share fage sai ya yabe shi ya kambama shi ya tambayi sunan babban ɗansa sunan matarsa da yake ji da ita da sunan kaza ɗansa sai ta ambata baban wani mijin ne ce kaza da kaza da kaza da sauransu kuma da ya ji wannan sai ya ɗauko sai ya miƙe sai ya yi makwalin ala abin da malamai suka ce idan mutum ya addu'a ana so ya daga hannunsa sama saboda daga hannun Allah ne na kaskantar da kai ga Allah madaukakin sarki ana so mutum ya daga hannunsa babu ne ku idan mutum ya kalli alƙibla kuma yana da alola duk wannan shi ma neman Allah subhanahu wataala ya datar da kai ga addu'a da mutum sannan abu na ƙarshe shi da mutum at-taharrur fil ijaba lokacin da ake karɓa addu'a ya yi ta akwai lokuta da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da bayyana wanda ana sa rai insha Allah ta idan ta addu'a wani lokaci Allah zai karɓa lokutan musamman ko kuma zamanna ne na musamman daga ciki akwai sulukul lailil akhir shine kashi ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe lokacin da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yake Allah ma'aikin sarki yana sakkowa zuwa saman duniya ya yi shelar cewa ina mai bukata ya ba shi ina wanda yake so a tsare shi daga wani abu a tsare shi a lokacin Allah ma'aikin sarki yana sakkowa zuwa saman duniya ya wannan shelar duk dare to duk lokacin da ka dace a wannan lokaci kana roƙon Allah ma'aikin sarki kana tsaye ko kana zaune ko kana sujada Allah ma'aikin sarki zai taɓa addu'a sai mutum ke da wannan lokacin daga cikin lokacin da ake taron karɓa addu'a akwai lokacin da ake kiran sallah duk lokacin da ka ji mai kiran sallah ya yi kiran sallah ya kamata a bayan ka yi addu'o'in da ake bayan kiran sallah sai ka ɗaga hannun da lokaci ne da annabi kira da amince ka tabbata a garke ki ba a mai da addu'a in dai ka yi Allah wadda sai sarki da zai mai maka da ita ba zai karɓa maka daga ciki akwai lokacin da mutum ya yi azumi ko azumin farilla ko na nafila idan ka kai azumin ka sha ruwa lokacin da ka sha ruwa ɗin daga farko ana buƙatar mutum ya gane sai addu'a shi ma lokacin da amsar addu'a daga cikin lokacin da ake tsara a karɓar addu'a a kowane lokaci a cikin ranar juma'a wanda annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi kwatanta shi da cewa lokaci ne ɗan kaɗan ba shi da yawa amma babu yadda za a ibawa ya dace ya riƙi Allah a wani lokaci ba sai Allah biya masa wannan buƙata ta to amma mutum Allah kira da amince tsara tabbata a gare shi bai ce wani lokaci ba sai dai malamai sun ta kai kawo wata su ce daga lokacin da limami ya kan bambari zuwa lokacin da ya ce assalamu alaikum wasu kuma su ce daga bayan sallar la'asar zuwa lokacin da rana ya tafi wanda wannan zancen na biyu shi ne da yawancin malamai suka fari bayan bayan sallar la'asar lokacin da aka sallar la'asar zuwa lokacin da rana ya tafi yawa daga cikin malamai sun ce lokacin awanni lokacin a cikin wannan dan abin da idan mutum ya dace yana roƙon Allah madaukakin sarki a wani lokaci to a ji an sama kaga kuma yawanci wani lokaci za ga mutane suna cikin wahala da wani galibi ana ta harkoki a lokacin da wahala ka wani ya zo yana wani abu na ibada gaskiya da wahala ba lokacin da aikata ibada ba a lokacin Allah madaukakin sarki ya ɗaya lokaci daga ciki akwai lokacin da mutum ya sujjada shi ma duk mutumin da ya sujjada annabi kira da kuma tsara tabbata a gare shi ya ce idan mutum ya sujjada to ya dage ya ta roƙon Allah saboda ya kusata amsa mata addu'a ta cikin jira idan ta yi ta saboda lokacin karɓar addu'a ne shi ne akwai mutumin da yake cikin kunci ta da muka gabatar a baya mutumin da yake mara lafiya ko mutumin da yake cikin tsanani ko mutumin da yake matafi duk waɗannan su ma idan suke addu'a ana sa ran karɓarta sannan akwai lokacin da ruwan sama yake sauka shi ma ana buƙata a yi addu'a idan mutum ya addu'a wani lokaci kuma ana sabon insha Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala zai karba sannan akwai addu'ar ka da zaka yi ga dan uwanka addu'ar musulmi ga dan uwansa musulmi bayan ka yi wa kanka to sai ka duba akwai wani dan uwanka wanda yake cikin wani yanayi na matsi to ka roƙa masa Allah ko yana da wata bukata Allah ya biya masa wacce bukata wannan addu'a da kake yi a lokacin annabi kira da kake tabbata a cikin shi akwai mala'ika da da aka wakilta yana cewa Allah ya amsa addu'a ka kuma ta irin abin da kake roƙa masa duk lokacin da wani musulmi ya roƙa dan uwansa musulmi wani abu Allah subhanahu wa ta'ala musamman aka wakilta mala'ika ake cikin ne rinka cewa amin wa laka bi mithli amin wa laka bi mithli Allah ya amsa ma kuma kai ma abin da kake roƙa masa Allah ya karɓa kaga addu'a mala'ika kuma ina ji kamar ya ta fita mishi saboda su sun ga la ya asun Allah ma amarahum wa yata'aluna ma yu'maruna mu kuma dai gashi nan Allah ya kyauta to kaga in ka dace duk wasu bayan Allah magani yadda suke mace suna roƙon idan suna son wani abu sai su nemi wani dan uwansu da ke cikin irin bukata irin ta sai su roƙa masa wani da yake daga Allah ta fitar da wani da yake bukata kaza Allah ta biya masa wani da yake wani da yake neman abu kaza Allah ta bashi to suna yi ne mala'ika yana cewa Allah kai mai ba su irin sai ka ga idan Allah maɗaukan sarki ya taimaka walin ya san mu taimaka ta mu shi sannan akwai addu'o'i na iyaye ga ƴaƴan su maka faɗo ne sai dai ƴan uwa addu'o'i na iyaye ga ƴaƴan su akwai mai kyau akwai mara kyau kuma kowace kan tsakiyar idan uba ko uwa ta faɗa kyakkyawar addu'a Allah maɗaukan sarki zai karɓa idan uba ko uwa suka yi wa ɗaya mummuna addu'a kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ta haka annabi kira da aminci ƙara tabbata a yare shi bayan a cikin hadisi idan kake man karanta hadisi a cikin rayuwar salihina a karatun na annabi kira da aminci ƙara tabbata a yare shi ce addu'o'i guda uku babu makawa idan aka yi su Allah zai karɓa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba makawa Allah zai karɓe su idan aka yi daga cikin sai ce du'a'ul walid du'a'ul walidi ala waladi du'a'ul walidi ala waladi addu'ar uba da yi ta mummuna akan ɗan ita ma ina kai Allah mutum sarki yana ta to kaga wannan gabar kuma dole ne a ja hankali game da mahaifi ya san harshen yana da wani tasiri akan ɗan kada mutum ya buɗe baki ce ɗansa Allah ya ƙi maka albarka to Allah wadaranka ko da haihuwar ka gwanda kaza da sauransu wannan abin da kake faɗa ka sani cewa ba daidai take da addu'ar wani akan titi yake ne masa albarka idan ka faɗi wani sai Allah maɗaukakin sarki zai karɓa idan Allah ya ƙinge masa albarka wannan tsinewa kan wata tsirin ya fara dawa kafin ta kowa tasiri sai ka dawo kanka sai ka dawo kanka kai masa mahaifi sannan kuma mutanen waje kuma su da kanka dan annabi tsira da amince tsara da tsara idan aka tsine ko da abba ce aka tsile masa albarkatun shi to a sauke kayan kanta a sake ta ba shi tafiya da tunanin dabba to bare mutum to kun ga irin wannan dangancin da muke yan uwa da yawa ma ta jin harshe iyaye mata da iyaye maza idan da bata da kausa tsile masa albarka ko a zage shi a cikin mummunan magana a kanta wallahi yana ɗaya daga cikin abin da yake ja mana halin da muke cikin ta kware da mutumin da ka tsine masa albarka kuma ka kuma gefe kana so Allah ya shige shi to haka dole ne mu rinka gyara harkar mu gaskiya galibi da yawa daga cikin larabawa wasu suna kusanta irin waɗannan abubuwa za ku ga ko da yaro abin shi a cikin aslahkalla Allah ya shige ka Allah ganar da ku abin da ya kamata ku yau kun ake masa shege idan ni kaza da sauran Allah ya shige ka Allah ganar da ku kenan wani addu'a da kai mai kyau insha Allah ta'ala gaba za ka ga tasiri Allah madaukakin sarki ya samu dace don kuwa waɗannan su ne kaɗan daga cikin aladubba da ya kamata mu kiyaye wajen yin addu'a da kuma lokacin da muka da ya kamata mu kirdara domin ita yin ita addu'a sai misali na biyu da malam zai kawo daga cikin misalan ibada ya ce al-istighafatu al-istighafa ko al-istighafatu abin da yake nufi shine neman agaji neman agaji neman agaji ita ma addu'a ce addu'a da muka baro da al-istighafatu kusan suna da alaƙa da juna ta wani ɓangaren kuma suna rubuta wani ɓangaren kowace irin istigafa addu'a ce amma ba kowace addu'a take zama istigafa Allah sa an fahimta kowace irin addu'a istigafa ce amma ba kowace irin istigafa ba take zama addu'a abin da wannan yake nufi shine addu'a ta fi faɗi ta fi gamewa duk abin da mutum ya roƙa sunansa addu'a amma istigasa baya gazgato akan komai sai abinda mutum ya roƙa yana cikin kunci yana cikin matsi shi ake kira ta istigasa wannan mun yi bayani akan shi kwanakin baya da addu'ar da kai ta ba a cikin kunci kake ba ba a ce mata istighfar shi sa ku ana ce mata neman agaji neman agaji to neman agaji shi ma ana yin sa ne ga Allah madaukakin sarki shi shi kadai ba a yin sa ga wani Allah shi sa malaka wahiya qalbu kasfil qurbati yati tanzilu bil mar'i wahiya wahiya min al du'a shi ne neman yayewar damuwoyi da mutum yake ciki wanda suka sauka a gare shi malam ce ita ma nau'i ce daga cikin nau'in ibadu a nau'in abdul kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace istastabiquna rabbakum fastajaba Allah madaukakin sarki ya kawo mana kisa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da ban sa a yakin badar cewa istastabiquna rabbakum kuma lokacin da kuke neman agajin ubangijinku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fastajaba lakum sai amsa muku wannan sun nuna mana cewa da annabi kira da mutum tsara tabbata a gare shi da sabai da suka tashi neman agaji agajin wasu ma agajin Allah madaukakin sarki wannan ya faru lokacin yakin badar lokacin da annabi kira da mutum tsara tabbata a gare shi kamar yadda imam muslim ya rawaito daga sahabi sayyidina umar dan khattab da Allah tsara tabbata a gare shi ita lokacin da manzon Allah kira da mutum tsara tabbata a gare shi ga mutanen makka quraishawa sun kai mutum dubu sun kai mutum dubu yawan sannan ga kayan yaƙi kala kala annabi sai da mutum tsara tabbata a gare shi su su dan uku ne da goma sha bakwai ko ko wani adadi makamancin sannan ba su da isassun kayan yaƙin da za su tankara wadansu mutum dubu da su sun ga sun ninka sun zarto uku ga kayan yaƙi ga kayan aiki ke hannu saboda ka sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya daga hannun sai fara addu'a yana cewa Allahumma anjini ma wa'adta ma wa'adta اللهم أعطني ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه الإصابة من أهل الإسلام لن تعبد في, في الأرض amma kira da amince tsara tabbata a gaskiya ya ubangiji ka zartan min ka bani abin da kamar alƙawarin na samun nasara ya ubangiji ka taimake ni da samun nasara a kan ya ubangiji idan aka halakar da waɗannan mutane waɗannan tawaga daga cikin musulmai to ba za a ƙara bauta mata a doron ƙasa ba saboda su kaɗai suka rage a cikin musulmai annabi yana ta addu'a annabi yana ta addu'a har sai da bargon ke faɗi na yafin ke faɗi daga kan kafa sai ma abakar ya ɗauka ya maza masa yana cewa ka faka munasha da fika rabbuka ya rasulullah ai majiyar da kake ubangiji ta isa ka yaji ka bari ka bari haka annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya tashi to sai wannan aya ta sauka in tastabituna rabbakum kina lokacin da kuke neman agajin ubangijinku kun ga wannan me yasa Allah ya sama suna agaji saboda ga bala'in nan suna gani a fili mutum dubu su fita cikin kar mutum ɗari uku wannan ai kowa ya kalla ya san a zahirance abin da mutum zai ce shine wanda ya samu nasara to shi Allah kira da amince tsara tabbata a gare shi ne agajin ubangiji da yana agajin su bai faru sai Allah ya ce fastajaba lakum sai Allah ya amsa muku da ya amsa muku me muku sai ce annini mumiddukum bi alfin minal mala'ikati murdafina ko murdafina sai Allah madaukakin sarki ce sai na kare ku sai na daɗe ku da adadin malaki guda dubu murdafina wani yana ban wani wasu suna ban wani Allah madaukakin sarki ya ƙaro wa mazan Allah kira da amince tsara tabbata a gare shi adadin mala'iku da guda dubu kun ga mutum dubu a cikin mala'iku adadin dubu a cikin mala'iku sun karo waɗannan kafarai kun ga ai ba za su kai labarin sauraka wannan yaƙi kuma na badar aka yi shi mutum ɗari uku nan babu kafin yaƙin da ya annabi kira da amince tsara tabbata a gare ke samu nasara a kan aka kashe wajen mutum saba'in aka riba ce wajen mutum saba'in da aka tsore mutum ɗari uku ko da neman agaji da annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi haka nan lokacin da annabi yunus alaihi salam kifi ya haɗe shi Allah maɗaukaki ke cewa zannu ni iz zahaba mughabiban fa zanna an lam naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta lokacin da kifi ya haɗe yana cikin bala'i yana cikin masifa a lokacin a lokacin waye ne ma'adadin sa shi Allah maɗaukaki yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin haka nan annabi ayyuba kuma lokacin da cuta ta same shi cuta mai tsanani cuta da tsawo wasu daga cikin isra'ila suna kawo cewa wa har sai daga ɗan jikin su suka raka buɗewa suna faɗuwa saboda cuta wannan duk da inganta amma dai Allah jarabe su da cuta mai tsanani kwarai da gaske duk yadda mutum zai kawo ta tafi haka to shi ma da ya tashi neman agaji a lokacin da yake cikin cutar da Allah ya miki agaji wa ayyuba inada rabbahu rabbi la rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin anni massani ad-durru wannan neman agaji ne zuwa ga Allah mai cutar ina fata a fahimta shi sa kuma annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kirawo a roƙar ruwa da suna istigafa neman agaji ne da ni saboda kun ga galibi da roƙar ruwa wanda roƙar ruwa irin wanda ake yi ba a yi ta an rasa ruwa sai an rasa ruwa kamar yadda balaraban ƙauye ya shigo cikin masallaci annabi yana hutu ba kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah dukiyoyi sun halaka fa hanya ta yanki mun a lokacin ana cikin mai kenan ana cikin wani hali abinda za a yi a lokacin ana cikin sunan shi ne istigafa ya rasulullah ka roƙa mana Allah sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare ka daga hannu abin da yake Allahumma ajisna Allahumma ajisna Allahumma ajisna shi kenan ya ubangiji ka aga zaman ya ubangiji ka aga zaman ya ubangiji ka aga zaman yana sauke hannu kawai sai ga sai ga sama ta fara hada hadari kan ka ce ni sai ga ruwan ƙarfi sallallahu alaihi wasallam to shi sa neman agaji kuma ana yin sa ne kadai da Allah madaukakin sarki ba a yin sa ga wani Allah جاء في الحديث الصحيح hadisi ya zo a cikin hadisi ingantacce annahu kana hunaka munafiqun cewa akwai wani munafiki din yana cutar da mu'minai da huwa abdullah ibn ubay bin salul shi da abdullah dan ubay dan salul kowa ya san shi qalu sai su sabai suka ce qumu bina nastazifu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam tashi mu haɗu mu nemi agaji da manzon Allah kira da aminci tsara tabbata gare shi min hadal munafiq daga wannan munafiki فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna hu ai yadda al'amarin yake la yustagatu bi ba a neman agaji da ni manzon Allah wa inna ma yustagafu billah ana neman agaji ne dawa da Allah madaukaki wannan hadisi dan uwa da yawa da cikin malamin hadisi sai ba a fahimta hadisi ne da inganta saboda a cikin isnadin sa imamu tabarani da imamu ahmad sun suka rubuce shi a cikin isnadin sa akwai ibn lahiya alqabi ibn lahiya wanda shi kuma malama hadisi suka ce yana da tsaye daga cikin wanda suke su da mummunan hadda shi babban malami ne ya samu matsala duk littattafan su suka suka kone kuma duk hadisan suna saboda su malama hadisi a lokacin hadda kala biyu suke akwai hadda da ake yi ta ka akwai babu kitab akwai babu sabir shi dabtin kitab shi ne duk hadisin da ka zai rubuta kai shi wannan abu ne mai zaman kansa malami ne kai cikakke akwai dabtin sadar wanda shi kuma haddacewa yake to shi matsalar mai dabtin sadar da dabtin kitab ne idan ya samu matsala da tafansa suka bata ko suka kone sai ba ilimin da shi kan ya kone to sai rashin sa'a labara da israeli ta kuma ta kai gobara ta kone to daga lokacin da hadisin da ya kawo sai samu ikhtilaf yake jujjuya hadisi ya kawo wancan hadisi ya tashi anan ya kawo wancan haka to daga lokacin sai malamai suka daina karɓar ruwaya daga lokacin da ya samu wancan istilafi sai malamai suka daina karɓar ruwaya sai dai suka ce sai dai a hadisan da ya rawaito daga wajen wasu malamai guda uku to su ake karɓa saboda su an fahimci cewa sun rawaito hadisi daga wajen sa ne kafin ya samu wancan istilafi bisa duk hadisin da aka ji ɗaya daga cikin waɗancan malamai guda uku ya ce a nabin lahi'a shi ke sai a karba saboda an san hadisi ne ingantacce kafin ya samu wancan matsala ya karɓa ya same to shi wannan hadisi da da malai kawo anan baya daga cikin wanda shi ya rawaito shi daga ibnu abi a baya daga cikin wadannan malamai guda dukkan su cikin su abdullahi abdullahi dukkan su saboda haka hadisi ne da gaskiya da bai inganta ba amma dai ayar da makaranta a baya da bayanan da muka dan gabatar ya riga wadatar ko da hadisin da inganta Allah ya samu dai فقد الحديث ما ليت وانا حديث جمعت كان تاشر يدم على تحريم الاستغاثة بغير الله حديث حرمت من لمن أجد دون الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادر على أن يخلصهم من هذا المنافق النبي إرادة أمن تذكارة تبتع أجريشنا لإيكون لذي فتر دسو يا رب أسد وانت منافق تسكتوا أن تتاشوا من الآجد دسو ومع ذلك أمتى رد حتى أنكر عليهم الاستغاثة sai musu inkarin neman agaji da suke neman yi da shi saddan ne da ri'adu babu shir domin ya toshe kofar da za ta kai su zuwa shirka fa dalla dalika sai hakan ya nuna ala anal istigafata cewa ita istigafa la tasihu la bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wala bi ghairihi min al-bashar bata inganta a yi ta ba ko da annan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko da wani wasu daga cikin wanda suka kauta hanya tana ganin cewa ai ya halatta a yi istigasa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda hakan kuma ya kai ake yi da wani annabi kuma wasu daga cikin waliyi da bayan Allah ne wanda a malaman kuma da ake yi ne saboda irin wannan ayyuka makasar abin da yake da alaka da haka sai da yan uwa istigafa tana halatta a yi ta da wani amma da jarabi shar'in shi ne na farko ya kasance wanda za a istigafa da shi rayayye ne ba matacci ba na biyu ya kasance yana nan inda kake neman agajin da shi a wajen zai iya ce maka maka na uku kuma ya kasance zai iya yin abin da ka nemi Allah ya sa an fahimta yawa yanzu misali mutumin da yake raye in ka nemi agaji da shi da ima yanzu misali mutumin da yake ruwa kaga mutumin da yake cikin ruwa yana sama yana ƙasa yana sama yana ƙasa kaga a lokacin neman taimakon da yake ya sunansa istijaza to kai kuma ga ka a gefe ta iya ruwa yana so a taimaka min a taimaka min wani taimaka min yana kira sunansa kaga wannan da yake neman agaji yayi da kai to yake a ce yayi shirka kenan ina fata an fahimta sai zai zauna ya mutu saboda ya yi istigaza da mutum saboda ka fara kai a dole sannan kuma kana nan a kusa da shi sannan abin da ya ka za ka iya ko ba za ka iya ba za ka iya to ya halatta sai ka sai ka baki adabi amma mutumin da baya nan ko yana rayu amma baya nan kai kana nan a Kano wani yana Kaduna ka ji za ka faɗi sai ka kira sunansa sai ka kira sunan wani babban malami ko wani babban shehi ko wani babban wani ina fata an fahimta to wannan shirka ce ga Allah madaukakin sarki ko faduwa ka je motar ku za ta haɗari suka kira sunan manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi wannan shirka ce wannan ina fatan ta yi lokacin da ake harbin ka da bindiga kaga wannan bala'i ka gani wa kamata ka kirawo wa ita tsira da kai Allah madaukakin sarki suka ce ya Ali ko ya Hussein ina Ali da Hussein suke a lokacin sun gabarin sa a Iraki sai kuma kana can kana can a Kaduna ana rabin kalban daga kana ya ali kaga wannan shirka ce babba babbar shirka ce wata da mutum daga musulunci saboda haka abin da mutum zai iya yi ya fi kira kuma mutum ko da gashi a gabanka kuma yana rayu sai ka ce ya wani a gafarta mu ne kun sa akwai masu gafara da ba wala ana ana iya shige a garin walla akwai masu gafar gani kamar yadda kasan kiristoci suna yi a cikin ka san a cikin idan mutum ya shi sai sai zo a wanke shi sai sai ga sai sai da fure shi bashi da dubin komai sai a wanke shi a wanke shi to wallahi duk abubuwan irin wancan abubuwan da ake na kasa wallahi za ku duk sai ne sai ga an ce wai wani yana gafarta zunubi saboda Allah ko annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya taɓa ji an ce ya gafarta wani zunubi ka taɓa ji mace ce mace ce annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan labari lokacin annan musa alaihi salam lokacin da bani isra'ila ya fita daga cikin garin garin misra annabi yusuf ya bar wasiya cewa dama kada a fita sai an tono da wasu an tafi da ita da shi annabi yusuf kusan a garin musulmi asalin ban bani isra'ila ne garin misra lokacin da fir'auna ya to kashe annabi musa da mutanen Allah maka san sarki masa wahayi akan ya ɗauki mutane su fita su koma baitul maqdis kan garin su na asali garin iyaye sai annan Musa kuma da wannan wasiya cewa ba za su iya fita ba sai su fito gawar annabi su fito da tunda gawar annaba ba ta rufe ba ta komai lokacin babu wanda ya san inda gawar take aka bincika ga aka samu ta kowa guda daya irin sauran mazan jiya sai sai ita fita su inda gawar take amma ba ta faɗa ba sai an ba ta aljanna aljanna sai an ba ta aljanna annan musa ya ce to shi ma aljanna ba ta ta ta Allah sai da Allah madaukakin sarki wa annan musa wahayi cewa ta an ba ta abin ya ba ta annan musa ce to Allah madaukakin sarki ya ba ya ba ki ba ki ba fa shi sai ba ki ba Allah madaukakin sarki ya ba ki sannan ta je ta nuna wani wani aka je aka dan kwarfe ruwa aka dan kwarfe wani share ruwa aka haka shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka kwazo sannan aka kai fita daga cikin garin musa wallahi hadisi ne inda tace ne annabi jira da amincin tsara tabbata gare ka ina annan musa bai iya baka aljanna ba da iya gafarta mutum zunubi waye zai iya baka aljanna saboda Allah a ce kawai mutum ya je kai abin da ka dama in dai kana bin wani ko kana san wani shi kenan kawai ka kiya saboda Allah wannan irin gidanci idan ka je lahira saboda Allah wannan wani idan za ka ganshi idan za ka ganshi saboda Allah Allah ya san mu dace Allah ya shirye da mu gaba daya dan uwa zamu dakata an insha Allah ta'ala sai sati ne zai mu dora akan misali na gaba abinda muka faɗi daidai Allah ba mu na da daya شكرا لك الله لكم شركة لنا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته